أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس جعلناه للناس سواء سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan yammaci mai tarin albarka na watan alhamis wanda ya yi daidai da sha shidda da watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da talatin da daya da watan biyar miladiyar haihuwa annabi isa idan tarihi ya inganta shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiya da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka akan gayin gaskiya da kuma aiki da gaskiyan muna addu'a ta alkhairi tare da tawassali da wannan ibadun da muke a cikin wannan wata mai tarin albarka ya Allah ka gafarta mana kurakuran mu ya Allah ka sanya muna cikin bayonka wanda zaka inta a cikin wannan wata mai tarin albarka ya Allah ka gafarta mana da mu da mahaifan mu baki daya duk musulmin da yake da bukata ta addu'a ta halussan mu ya Allah ka fi mu sanin su kuma ka san bukatocin su ya Allah ya Allah ka biya muna da mu da su gaba ɗaya bukatocin mu na alkhairi bi rahmatika ya arhamar rahimin a jiya mun kwana a cikin a aya ta 24 a cikin wannan sura mitari albarka suratul anbiya fadin Allah subhanahu wa ta'ala wahudu ila tayyib min alqawli wahudu ila siratil hamid gabanin mu tashi a cikin karatunmu akwai tambayoyi guda biyu da 'yan uwa suka rubuto ma ba za mu samu daman bada duka ba wato kuma tam- takarda ta uku shine takarda ta neman addu'a da wa- 'yan uwa suka rubuto cewa tana bukatar addu'a to Allah subhanahu wa ta'ala ya biya miki bukatar ki da kuma ɗanɗan da ake sanya masa albarka da dukkanin 'ya'yan musulmi gaba ɗaya Allah ya sanya musu albarka mai tambaya ta farin tambaya ce wadda mun taɓa karanta ta a wannan wuri akan cewa wai mace ce aka saki tana cikin jinin haila ya hukuncin sakin ke ciki mun karanto hadisin Abu- eh, hadisin Umar bin Khattab hadisin da yazo Umar da yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace ya rasulullah Abdullah bin Umar cewa dan dansa kenan ya sake matarsa tana cikin jinin haila manzo Allah ce ya maido ta ta jira ya jira ta ida haila idan ta ida ta yi tsarkin da bai tara da ita ba yar dama ya sake ta ko kuma waton ya ya zauna da ita da haka sake cikin jinin haila malamai suka ce bai yi ba mai tambaya ta gaba ta ce wato ita ce take ganin jini guda biyu a cikin wata guda to a zahiri gaskiya jini guda biyu a wata guda ba jini ba ne ai sai da ɗauki gudan haila sai dai guda guda ya zama to dammul istihada jini na rashin lahiya da haka duk matar take ganin jini guda biyu a cikin wata guda to ta tabbatar cewa wannan jinin guda ba jini ba ne na haila jini ne na istihada da haka jini na rashin lahiya ba ta da lafiya sai ta je ta nemi ta nemi magani za ta aje azumi ne a cikin jinin ta tabbatar cewa shine jini na na haila amma na istihada ta nemi magani ta ci gaba da azuminta wallahu ta'ala a'lam wa ajal daka yau za mu tashi a aya ta 25 sai Allah ya ce إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس جعلناه للناس سواء سواء العاكف فيه والباد na'am ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم Allah ya ce innal ladhina kafaru ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكف فيه والباد ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم الله يتي إن الذين كفروا للين وإن سك كافرتا da bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala sun zaɓo kafirci a rayuwarsu sannan waya sudduna an sabilillahi suna kange mutane suna taushe mutane game da bin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala akan sun ƙi barin mutane su yi addinin Allah baya wannan kuma wal masjidil haram ai waya sudduna anil masjidil haram suna kange mutane game da zuwa masallaci mai tarin albarka mai alhurma shine masallacin Ka'aba Allah ya ce allazi ja'alnahu linnasi wanda shi wannan masallacin na ɗakin Ka'aba mun sanya sa ga mutane sawa'a daidai sawa'anil akifu fihi wal bad da mazaunin Makka da wanda yake bako ne zuwa yayi duka ɗakin Ka'aba daidai ne ga sunan masu imani ne Allah ce mun sanya masallaci zamanto daidai da masu imani waɗanda suke mazaunan garin da ma waɗanda suke baƙi zuwa ne suka yi ba garin su bane makka Allah ce wa man yurid fihi bi ilhadin duk wanda yake nihi watan ya zo da wani banna na zalunci ta shirka a cikin ɗakin Allah mai alfurma Allah ce nuziquhu min azabin alim za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗi Allah ya kare mu malamai suka ce abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nihi da wannan aya wato mutanen makka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya baro garin makka yayi hijira ya kuma madina to kafirai wato sun hana wa manzon Allah sallallahu shiga makka domin ya je ya aikin mi ya je ya aikin haji akwai lokacin da manzon Allah sai ya hito da dawaga a zo a yi aikin haji mushrikan maka suka hana to Allah ce kaga waɗanda suke kokarin wanda suka kafirce suke hana musulmi zuwa ɗakin Allah sannan suke kange mutane akan addini dan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi yayi hijira wato yayi hijira ya koma Madina to mutane sun dinga biyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zuwa Madina sai mutum ya bar Makka ya je Madina to sai kafirai suka ga cewa mutane diyansu da sauran ‘yan uwansu suna ta barin makka suna kowa madina sai suka ce to ya kamata a je wato a yi yarjejeniya tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka je aka yi yarjejeniya wato a cewa duk wanda Muhammadu ya zo duk wani mutumin da ya je makka ba tare da izinin ya koma madina ba tare da izinin ‘yan uwan shi ba ko kuma in bawa ne shugaban shi ko kuma waton ba tare da izinin baban shi ba da sauran shi to manzon Allah ya maida shi muna fahimtar alkawar da za a yi yarjejeniya tsakanin manzon Allah sallam shine akan idan manzon Allah sallam mutane suka zo masa daga makka ba tare da izini ba to manzon Allah ya maida su garin makka amma duk wanda ya bar madina ya ce ya yi ridda ya bar addini ya kowa makka manzon Allah bai da daman ya je ya maida su manzon Allah ce ya yarda to sun kange mutane wannan shi Allah nuhim Allah da yace suna kange mutane akan tafarkin Allah ga su musulmi amma kuma babu damar su baro garin Makka su kowa Madina saboda ai musulmi alkawari tsakanin Allah a tsakanin manzon sallallahu da mutanen Makka to sannan kuma suna hana mutane zuwa aikin haji dan manzo Allah ya nufi ya aikin haji suka hana sa to Allah ya ce wannan ɗakin mai alfarmawa Allah ya ce ja'alnahu mun sanya ɗakin makka ɗakin ka'aba wannan ja'alnahu linnasi mun sanya shi da mutane sawa'anil akifu fihi wal badi daidai yake duka ɗai ne da wanda yake mazaunin makka da ma wanda yake bako ne zauwa ne yayi an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda wanda ya tambaye manzon sallan shine Abu Dharr al-Ghaffari yace ya manzon Allah wai wanda gida ne wani daki ne aka fara ginawa masallaci wanda aka fara dorawa a cikin ƙasa wanda shine masallacin da aka fara samu ake bautawa Allah subhanahu wataala a cikin sa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace wannan dakin shine dakin dakin Ka'aba shine dakin mi shine dakin Ka'aba sai abu zar ya ce bayan bayan ɗakin ka'aba wani masallaci da aka fara ginawa a duniya manzala ya ce baitul maqdis sai abu zar ya tambaye shi kan bai na huma shekara nawa tsakanin gina ɗakin ka'aba da kuma ɗakin mai masjid baitul maqdis sai manzala ya ce arba'una sana watan shekara arba'in tsakanin baitul maqdis da kuma wa da shi ɗakin ka'aba dan Allah ya gaya a bakar cewa a ali imran inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakka farkon gida wanda aka fara dorawa a gina abota wa Allah subhanahu wataala shine ɗakin da yake garin bakka garin makka kenan wannan shine gida masallacin farin a duniya masallacin ka'aba kenan shine masallacin fari wanda aka fara bauta wa Allah kuma wanda ya gina shi shine annabi ibrahim annabi ibrahim shine farko wanda ya gina mi ɗakin ka'aba to shine allah subhanahu wataala yake cewa wannan ɗakin da ka'aba yana daidai wato duka abu guda ne a gun allah subhanahu wataala da wanda yake zama zaunin makka da ma wanda yake bako ne zuwa yayi nan ne malamai sai suka samu sabani mazhaban malikiya da kuma shafi'iya da ma sauran malumai wato wani suke aka sauran mazahib suka ce to abin da ke cikin makka shin ya halitta a ci garasa ko a sayar da ko kuma a ce an gina otal ana ba da haya ko suka ce bai halitta ba dan tun Allah ya ce sawa'anil akifu fihi wal badi daidai yake da wanda yake cikin makka da wanda ma zuwa yayi duk abin da ke cikin makka na kowa da kowa ne suka ce na kowa da kowa ne ko suka ce a'a ba a gado amma ana iya ba da haya ko suka ce a'a irin su malikiya suka nuna cewa sun tafi akan waton bai halitta a sai da wani abu a cikin mi a cikin masallaci da gwamnan za su a irin hadisi ma annabi sallallahu alaihi waton yami wanda ya ce masa to manzo Allah idan ka ta ina zaka sauna a gidanka yace ai an riga an saida kina ana saidawa ga Umar bin Khattab lokacin da ke khalifanci ya saye gida waton gidaje a Makka yayi kurkuku gidan kwaso dan a dinga sa masu laifi to a gurguje dai wato wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa da wanda ya je aikin hajji da wanda yake waton atawa duka ɗaya yake idan ka je aikin hajji babu bambanci tsakaninka da balarabe ila farqa bainal arabi wal ajami babu bambanci tsakanin wanda yake ba ajame wanda bake ba balarabe ba da kuma wanda yake balarabe inna akramakum inda Allah atqakum wanda ya fi ku gun Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda fi ku jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala idan ka fi balarabe jin tsoron Allah to ka fi shi a gun Allah subhanahu wa ta'ala Allah bai dibin kalan mutum a abinda Allah yake dibi zuciya to Allah ya ce wa man yurid fihi wa man yurid fihi bi ilhadi duk wanda yake ni malumai suka ce wana ba za'ida ce kari ce wasu suka ce ana ce mata sila ba a cewa za'ida alqur'ani to duk wanda yake nihin banna yazo da wani abu na shirka a cikin ɗakin Ka'aba Allah ya ce nuziquhu min azabin alim za mu dandana masa azaba azaba mai radi Allah ya kare mu sai Allah ya ce وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والقائمين الظالمين والركع السجود الله يتي وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود كأنبتا مسياما ذن الله صلى الله تعالى عليك وسلم يا يند أي بوأنا لإبراهيم مكزونا النبي إبراهيم مكان البيت wurin da ya kamata ya gina ɗakin ka'aba ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar da zamu gani nan gaba annabi sallallahu alaihi cewa waton lokacin da annabi Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi umarni da Allah ya ce bawwa ana mun zo da shi kenan kakin a gina gidan annabi Ibrahim ya zauna a wurin waye zauna dan dan shi annabi Ismail ya zauna annabi Muhammad sun yake cewa annabi Ibrahim Allah ya bashi umarni ya zo da iyalin shi Hajara ummu Ismail ya zo da ita wato a Makka lokacin tana daji Al-Hijaz gari tsakanin duwatsu babu ruwa kuma ba kowa a wurin annabi Ibrahim ya zo da matarsa Hajara da ɗanɗanta annabi Ismail yana jariri cikin tsumman goyo sai da suka zo a wannan wurin sai ya ce ta zauna a nan da Isar kasu tarwa sai ya juya ya koma tace ya ibrahim tana kiran shi Allah ya ce ya kawo ta a wannan wurin ya aje sai ya koma sai matar take tambayin ibrahim ya ibrahim tana kiran shi bai juyo ba ya ibrahim bai juyo ba ya ibrahim ce allahu amarka bi hada allah ne ya umarce ka ka kamu nan ka aje sai girgiza mata kai ce tabbas allah ya ce in barku nan ta ce tunda allah ya ce mu zauna haƙiƙan na yi haƙuri ba mu ba da zaɓi na zauna na haƙura ta ka kawai daga ita sai jariri ba kowa ba ruwa ba gida balantana a yi zancen huta ko kuma fanka ita kaɗai cikin dajin Allah ga jariri lokacin da ruwansu suka ƙare na sha ruwan da suka zo da su yanzu kuma yaro sai fashe da kuka Ismail yana neman abin da zai sha nan take ta tashi ta haura a dutsen safa ta diba ko za ta gani wani wanda zai kawo mata agaji ko za ta ga wasu mutane ayar da za su taimaka mata ba ta ga kowa ba ta sabko ta hau marwa ta diba tabbas da yamma kudu da arewa bata ga kowa ba ta ƙara saukowa ta je ta hau safa sai da ta yi bakwai kaga asalin da aka samu safa da marwa kina a cikin aikin hajji ummu ismail ta fara wannan aikin tana can sai ta ji yaron tana cikin tana a marwa sai ta ji yaron ya daina kuka sai ta sauko tana zauwa yaron yana wasa yana buga lokacin da yake kuka yana buga cinansa lokacin sai Allah ya ce wa malaika jibril a haƙari jan zanzam kenan sai ruwan zanzam suka ballo nan take sai ta gyara wannan hurin ta ki masa dan rami take shayarwa take zaune asalin ruwan zamzam kenan wanda annabi ya ce ma'u zamzam lima shuribala duk bukatar ka ta duniya maza Allah ta idan ka sha ruwan zamzam Allah zai biya maka bukatar ka ita ce wadda ta fara kewa wannan rijiyar yanzu larabawa da suka ga alamun tsuntsaye suna sauka a hurin su yi to daga fatauci sai suka ce to alamu idan ka ga ruwa a huri idan ka ga tsuntsaye a huri akwai mi akwai ruwa suka ce to bari mu je mu kalla mu ga mu yake faruwa mun san cewa wancan hurin ba kowa a ciki ba ruwa suna zuwa sai suka iske hajara da ita da isma'il da kuma ruwan zamzam suna bulbulowa suka ce mata to da zaki idan ba zaki da ba za mu yi dan makota da yake mu dan rage zango larabawan yamma suka zo suka zauna a nan ta ce to na san ku larabawa mutane ne masu jayayya kuna iya cewa wannan ruwan naku ne ba na kowa ba ne da haka kenan wato ku zauna waye a kan dai mu zauna haka nan suka zauna aka ce har aka asasa garin maka kaga asalin tarihin maka kenan waye asasa shi ummu isma'il kenan a lokacin da annabi isma'il ya girma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo annabi Ibrahim ya zo gunsa lokacin annabi Ibrahim watan ya kama girma ya manyanta annabi Ismail ya tai gun farauta yana zuwa sai ya sallama a gidansa sai iske babu Ismail amma kuma akwai matarsa sai ya tambaya ina mijinki ta ce ya tai gun farauta ya tai neman abinci ta tambita ya rayuwa ta ce kai wallahi akwai matsala abinci da kit muka ci da kita mu samu mu ci abinci ga wahalhalu na rayuwa ga shi dai ta kaza da kaza da kaza da kaza duk sirrin gida ta dauka ta baiwa tsohon ya ce to zai zan koma amma idan mijinki ya zo ki ce masa tsoho mai suffa da kaza da kaza ya zo amma yana ce masa ya yi kokari ya canza kofar gidansa yami ya canza kofar gidansa ya juya ya tafiyarsa Ismail ya dawo amara ta tarbe shi ya ce ba mu yi bako ba ta ce mu yi wani bako wani laccizo mai sufa kaza da kaza ya ce bai bar sako ba ta ce ya bar sako ce kakin sakon baki ce mai komai ta ce to mun yi ya tambaye ni da ya rayuwar mu na ce wasa wallahi da kyar muke ci muna cin abinci da kyar muna wahala wajen ce ce abinci ya ce to wani sako ya bar miki tace ya ce idan ka zo a ce maka kofar gidanka ka canza ta ya ce innahu abi hakika wannan latizan babana ne mahaifina ne sannan abin da yake ni da na canza kofar gidana shine ma'ana na canza ki biki tantata ki zama matata ba da haka ki ta zuwa gidanku na sake ki kaga shi yasa mata a kiyaye ba ko da shi ake zuwa ana bude baki ana tar ana gai sirrin yana ga cikin awaton haƙƙin miji ki boye sirrin gidanki idan kaga mace tana zuwa tana bayyana sirrin mijinta to kin kana neman wawuya ta ƙarshe a duniya wanda bata san inda kanta ke mata ciwo ba kake ka kamo ta ka zo gidanta kenan sirrin miji boyewa ake yi an baya an kwanaka sai uban ya ƙara dawo annabi bayan ya zo da ya zo sai ya ta iske ya canza mata ya canza ƙofar gidan ya sallama ta amsa ina mai gidan ta ce ya ta wajen neman abinci ce raya ta ce alhamdulillah ta ce abincinmu nama muke ci da ruwa masu kyau ta gode wa Allah ta yabi Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar da suke ciki ya ce to idan ya zo ki ce masa laccizo mai kaza da kaza ya zo yana ce masa duk yadda ake ciki kada ya kuskura ya canza kofar gidansa ya tabbatar da ita a zuwa na ƙarshe sai ya zo ya ce to abinda Allah ya ce shine mu gina ɗakin mi ɗakin Kaaba shi Allah ya ce wa iz ahadna ila Ibrahima wa Isma'ila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'i sujud to wannan shine sai Allah ya ce wa iz bawwa'na ka tuna ya manzo sallan ka ambata musu yayin da muka sanar da annabi Ibrahim makanal bait wurin da za a gina ɗakin Ka'aba sai Allah ya ce Allah tushrik ko bi shay'an kada ku kuskura ku hada Allah da wani kada ku shirka sai Allah ce wa tahir ku tsarkake baitiya ɗaki na litta'ifina da masu tsawafi idan sun je aikin hajji wal qa'imina da masu tsayuwa suna sallah sannan war ruk'i sujud da masu tsayawa suna ruk suna sujuda wa Allah subhanahu suna faduwa suna sujuda wa Allah subhanahu wataala ya kai annabi Ibrahim ka tsarkake ɗakin Ka'aba kada a yi shirka da shi kada a samu gunki a ciki sannan kuma bayan an tsarkake shi ka tsarkake sannan kuma ya zamanto ka tsarkake shi gawa ga masu mi ga masu tsawafi bayan tsawafi a tsarkake shi gawa ga masu mi ga masu tsayuwa suna yin sallah sannan wa ruk'i sujud da masu tsayawa suna wa Allah subhanahu wataala sujuda to bayan ka gina Ka'aba sai Allah ya ce وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا
نعم.
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق Allah ya ce wa azzin fin- fin nasi bil hajji ka yi shela waton a cikin mutane ka gaya ma mutane ka yi musu ilani akan sha'anin aikin hajji Allah ya ce ya tuka rijalan za su zo maka suna tafe da tunanuwansu wa ala kulli damir kuma za su zo akan abin hawa kuma za- a- ka annabi Ibrahim ka yi shela ga mutane ka yi musu shela akan mi aikin hajji lokacin da Allah ya ce wa'azzin fin nasi kai shela a cikin mutane za su zo maka Allah ce rijalan wa za su zo da mi rijal ai a- a- akan tunanuwansu saboda kalma ce guda biyu akwai arraj- eh, arrajulu shi ake ce ma namiji akwai arrijilu shi ake ce ma kafa shi da gun malaman balaga suke ce ma altinas watan kalmar ta zo ta daidai da juna sai da gun harakat shi abin nan arrajulu arrijulu kaga bambancin kawai kasara ce gun harafin warin sai da gun jam'i kowa yake bambanta in ka ce arrajulu yaka ce arrijalu arrijulu yaka ce al'arjulu tunanuwa kenan kafafuwa to sai Allah ce wa azzin fin nasi kayi shela a cikin mutane bil hajji game da sha'anin aikin hajji ya tuka rijalan za su zo maka suna mi rijalan waton saman cinanuwansu za su zo da cinanuwansu wa ala kulli damir sannan kuma za su so akan dukkanin wani abin hawa dan maza su da yaji a sama mi saman taguwa maza Allah ta aikin hajji wasu sun tafi a ƙasa wasu saman jakkai wasu saman eh, abin nan gashi har ta kai ta kara ta ya saman mi cikin jirage abin hawa kenan Allah ya ce wa ala kulli damirin za su karbi kiran ka akan dukkanin abin hawa da suke da shi a duniya sai Allah ya ce ya atina min kulli fajjin amiqi mutane za su dinga zo maka min kulli fajjin ta kowace hanya amiqin mai nisa wani zai tashi daga Niger wani daga Benin wani ya tashi daga France wani daga Italy wani daga Sheshan wani daga ina duka za a haɗu a ina a aikin hajji duniya kenan shi yasa wani bature kafiri da ya sha kafirci ya ya kunkudi kafirci iya tsin kafirci yana kamo cikin tasha yana kallo haka sai ya ga Saudiya ana sallah irin an ji aikin hajji haka an haɗu duk duniya ta haɗu kowa da kowa sai ga liman guda ke jagorancin al'umma in ya kabbarta kowa ya kabbarta in ya taso kowa ya taso kai ya ce wallahi wannan addinin ya huce a tsaya ana kallo ya ce wannan shine addinin Allah duk duniya kowa ya haɗu wuri guda duk inda kake duk kuɗinka duk matsayinka sai ka ji kai wannan abin kowa na da buƙatar wannan abin ya ce wallahi addinin gaskiya ne ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ya ce na shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah ko manzan annabi muhammadu manzan Allah ne ka bi aikin hajji aka je jagora guda ke da kwai jagora wa duk duniya ta kowa ta haɗu limami guda ke da kwai idan ya kabbara su kabbarta idan ya sallame kowa ya sallame sallah to Allah ya ce wa azin fi nasi kai shela a cikin mutane ya at- bil eh, bin na- bil hajji game da aikin hajji ka karanta da su cewa aikin hajji ya tuka rijalan za su zo maka a cinanuwa nan nan cikin Nijar an samu suka dai maka da cinai an same su da yawa lacci a kowane shekara ya kan ka nemi tari akwai lacci zana sun tahi maka da tinai da tinai suka taimaka nan tawo akwai su da tinai rijalan suka je da kawawan suka je wa ala kulli damirin kuma za su zo maka akan za su karbi kiran ka akan dukkanin abin hawa lokacin sai ya tambaya ya ce eh ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya rabbi wa kaifa ablugun nasa wa sauti la yanfidhuhum ya ce ya Allah ya zan isar da mutane akan in musu shela in shelanta musu aikin haji alhali sauti na bai isar su faqala sai Allah ya ce nadin kai kira wa alaina albalaga mu za mu isar kawai ka kira mu za mu isar faqama ala maqami sai tashi a hurinsa yana kira waqila ala hajri aka ce akan wani dutse yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahajju Allah subhanahu wataala ubangijinku ya rike gida ya ku mutane ubangijinku ya rike wani gida dan haka ku yi kokari ku zo ku yi aikin hajji wa ajabahu nan ne kowa sai eh, ya ya karbi kiransa Au, aka ce eh, innal jibala tawada'at wato duwatsu sai suka kaskantar da kansu hatta balaga sau hatta balaga saut arja al ard duk inda ka sani sai da sautin nan ya kai gaba daya ga annabi yana shela cewa mi a zo a yakin hajji to Allah ce za a zo dai akan abin hawa da kuma mi da kuma akan watan cinanuwa za a je min kulli fajjin ai a fajj as-subul ta kowace hayya inji Allah Allah ce fajjin amiq ai bi ma'ana ba'idin hanya mai nisa za a je a yi aikin hajji wato abu ne wanda Allah ya saya shi duk musulmin kirki yana gure ga kanshi ina a ɗakin harami ba wata ibada wadda kana kokarin ka kara ta kamar aikin haji da za ka tambaye alhajin da ya je hajji shi jiya ita ce jiya bai ma'ana shigar ta huce wallahi duk wanda ya je zai kokari ina ma Allah ya kara hore masa ya kara zuwa aikin hajji wannan maka kawai take da wannan abin idan ka je ka ji ana labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'ama laka wal mulku la sharika laka sai ka ji ka ina ma a ce wanda dawo da kai to Allah ya kaddata mana zuwa aikin hajji kiran shi a cikin aikin hajji a cikin rukunan musulunci guda biyar shi ne rukuni na biyar ma rukuni na ƙarshe a cikin mi a cikin ayyukan hajji amma sai dai mafi yawa matsalar mu an karɓi kiran Allah da jahilci mafi yawa alhazan suke ta aikin hajji yanzu wallahi ba sun san komai ba wani da zaka tare shi zai je Saudiya ka ce ya karanta maka Fatiha Fatiha wallahi bai iya karantawa kuma wai maka za shi yi aikin hajji to ita ibada daman sai an yi karatu shi yasa alhazai duk wanda ya sanya da niyyar zuwa aikin hajji ya zuwa karatu akwai ayyuka yawa da ake dole ba su sai da ilimi akwai wani bawa Allah da yake ba mu cikin an kadir yake ba mu labari wani zai je aikin hajji to ya tashi ana musu wa'azi zaka ce idan aka zo watan miƙati miƙati daman guda biyar ne inda ake ɗauka ihrami ake ƙulla niyyar aikin hajji guda biyar ne a duniya miƙati duka guda biyar ne idan aka zo mikati ana ihrami ihrami shine mutum yayi wanka yayi wanka irin wankan janaba sanan ya sa wannan horin kyallen ya daura niyya aikin haji kenan sai wani latizo ya ce mala ya ce sai wani latizo ya tashi ya ce mun gode ma Allah da mala ya ce musu idan aka zo zaka yi wanka irin wankan janaba sai ya ce sun gode ma Allah ko da janaba ta zo a duniya su sun bar aihuwa sun gode ma Allah lokacin ana cutar ebola ana duniya kowa ta ɗauka ebola ebola ya ce sun gode ma Allah ko da janaba ta zo a duniya sun bar aihuwa Allah ya sauwake shi yasa wallahi mu tashi mu karatu a tashi ai karatu to Allah ce za su zo dai akan dukkanin wata hanya take mai nisa sai Allah ya ce liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lulat wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat على ما رزقناهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويذكروا اسم الله في أيام معلومات في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير الله يتي ليشهدوا منافع لهم دومين سهالرتي أبوان ديكي أمبان الدسو منافع لهم akwai amfani ke cikin aikin haji shi yasa ibnu abbas yace manafi'ud duniya wal akhirah da Allah ce manafi ce amfanin duniya da lahira kaga a duniya ka je kaga mutane ka san mutane aikin haji ka gamu da mutane diyawa na kasashe sannan kuma ga kasuwanci ba albalahi a kasuwanci a aikin haji kuma da Allah ce laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu lahi akan ku nemi arzikin ubangiji ko a aikin haji to Allah ce liyashhadu manafi'a lahum domin su shaida su halarci wuri wanda yake da amfani gare su duniya da kuma ina da kuma lahira dan ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alhajjul mabrur laysa lahu aljaza'u illa aljanna hajji wanda aka yi mabrur wanda aka bisa ilimi da ikhlasi annabi ya ce bashi da lada bashi sakamakon shi kawai shi da aljanna aikin da Allah zai biya abin da Allah zai biya ka shine kawai ya sanya ka aljanna duk aikin hajjin da aka yi bisa ilimi bisa ilimi da ikhlasi bisa ilimi da ikhlasi manzala ya ce baya da sakamako sai aljanna kaga akwai an samu amfani kenan lahira kenan duniya kuma zaka gami zaka je kai kasuwancin ka kaga abubuwa da yawa na rayuwa Allah ce wa yadhkuru smallahi sannan kuma su ambace sunan Allah su ambace Allah subhanahu wataala fi ayyamin ma'lumat a cikin kwanaki wanda suke sananni alama razaqahum akan abinda Allah subhanahu wata'ala ya azurta su min bahimatil an'am daga dabbobi wanda suke na gida wanda ake ci Allah ce fakulu ku ci daga cikin wa'annan dabbobi idan kuka yi hadaya idan aka ce hadaya shine wato neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala abinda ake yankewa don ka bada ga talakawa da suka je aikin hajji shi ake ce ma hadaya ka yanke abu domin ka bada shi ka nemi kusanci da shi zuwa Allah subhanahu wataala kuma zaka ce da talakawan garin ne to Allah ce ku yanke abin yankawan ku dan manzo Allah san yayi hadaya aka ce manzo sai da ya yanke raƙumi ɗari shi kadaya cikin taskar abin da ke da yazo da shi aikin haji sai da ya yanke raƙumi ɗari sittin da hannunsa ya soke su arba'in ya baiwa Ali bin Abi Talib ce a ida masa ka taɓa jin mai kuɗi wani mai kuɗi ne ka taɓa ji an ce ya zo aikin haji ya yanke raƙumi ɗari sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to hadaya ana neman kusanci ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shage ce hadaya sai ka yanke dabba dan ka nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ya ce wa yadhkuru ismallahi ismallahi fi ayyamin ma'lumat su ambaci Allah a cikin kwanaki suke sananni nan ne malaman tafsir suke sabani kusan kauli guda biyar suka ce mi Allah yake ni da ayyamin ma'lumat suka ce kwanaki guda goma na cikin watan zulhijja suka ce shine Allah yake da ayyamu ma'lumat wanda kwanakin zulhijja kwana goma na ƙarshe wanda ake muke sallah idan aka ce goma da wata mu yi sallah nan wanda bai da aikin haji ba wa'annan kwanaki ne masu daraja kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sai ke cewa mal amalu fi mal amalu fi ayya fi ayyamin afdal minha fi hadhihi yace babu wani aiki da dan adam zai yi da aka fi samun lada a ciki kamar kai aiki a cikin kwanakin guda goma na watan zulhijja aka ce ya manzo Allah hadda aiki hadda jihadi ka tai wajen yaki manzo Allah ce eh hadda jihadi aikin da za ka yi kai sallah kadai ka tahi ka tai kai aikin ka tai kai jihadi cikin kwanaki goma na karshe manzo ce sai banda mutumin da ya fita banda mutum da fita da dukiyarsa da shi kanshi bai dawo da dukiyar da shi kanshi babu wanda ya dawo idan kai wannan ku ka tsere monceniya akwai akwai daraja akwai falala da yawa cikin kwanaki goma na karshe sai suka ce to ayyamu ma'lumat kwanaki ne watan goma na zulhijja wasu suka ce a'a ayyamu ma'lumat shine wata ko ranar sallah ranar goma da watan zulhijja da kuma ayyamu tashrik kwana guda uku bayan wata bayan mi bayan sallah ɗaya da sallah da biyu da sallah da uku da sallah sallah ai a rana ake mi ake jihwa a a jamar ta uku ba ran ake zuwa ayi jihwa ko kwanaki guda uku idan mutum ya bayan ka soke bayan mutum ya soke abin soke wa shirar sallah to zai jira ran ɗaya da sallah ya je yayi tawo ya je yayi jifa rabbi da sallah ya je yayi jifa ran uku da sallah ma ya je yayi jihwa daga nan sai ya dawo makka ya baro mina ya zo makka sai ya tawaful wada tawafin bankwana daga nan sai ya dawo gare su shike da ya kare aikin hajji da mana to suka ce wannan shage ce ma ayyamu ma'lumat kwanaki guda kuma suka ce a'a ayyamu ma'lumat kwanaki sananni suka ce wa'annan ranar sallah da kuma ranar arfa suka ce ranar arfa tana cikin ayyamu ma'lumat tara da wata tara da watan zilhijja suka ce yana cikin ayyamul ma'lumat ranar da ake hawan arfa ranar da manzala ke cewa azumin arfa azumin kai mutum ya azumin arfa yana karkare zunubin da yake shekarar da ya huce da shekara mai zauwa demil diziwiti da ta huce da za ta huce yanzu idan kai azumin arfa kana raye idan ka azumci azumin arfa annabi ce duk zunubin da ka aikata a demil diset an karkare maka shi demil diziwiti mai zawwa duk abin da za ka yi na gaba shi ma an yahe maka shi annabi ce alhajju arafa aikin haji kamar arfa ne duka kuma ai arfa a ini guda duk duniya huri guda ake arfa duk duniya to Allah ya suka ce malamai suka ce ai ayyamu ma'lumat kwanakin arfa amma mafiya mashhurin kauli cikin kaulin malamai shine ayyamul ma'lumat shine dai sallah ranar da ake yanka ake suka da wanda yake can suka ake yi da a aikin haji mutum ya soke raƙumi ya yanka yanke rago a wajen aikin haji ka soke raƙumi in baka da ka yanke sa haka yin zuwa ƙasa ya fi wanda ya yanke rago amma alayya wanda yake ta wanda bai je aikin hajji ba ka yanke rago ya fi ka soke wato ka soke alba'ir ka yanke raƙumi kenan mun fahimci karatun wanda ya je aikin hajji in zai yi hadaya ya soke ya soke abin soke wa raƙumi kenan ya yi lada bisa da wanda zai yanke rago amma wanda bai je aikin hajji ba wanda zai yi layya kenan a gida ka yanke rago idan ka yanke rago ɗai ka yi wanda ya yanke mi ko ya yanke waton ba'ir ya yanke shanu guda goma ka yanke rago guda inda da ikhlasi ne to ya yi wancan lada amma a waje aikin haji ka yi suka shi ne mafi shi ce fasalli li rabbika wanhar ka yi sallah wa ubangijinka sannan kuma ka soke abin soke yurka shi yasa manzala sai da yanke 60 sallallahu alaihi wasallam da hannunsa ya baiwa arba'in yace Ali bin Abi Talib a ida masa to Allah da haka kenan ayyamu tashriki daga cikin ayyamu tashriki kwana ɗaya da sallah rabbi da sallah ra uku da sallah ranan ne idan bakai bakai hade bakai lage ba sai ka yanke abin layyaka idan aka wuce kuma wannan kwanaki guda ku shikenan ta ta haɗu akan ka eh lai ta haɗu akan ka ɗaya da sallah biyu da sallah uku da sallah su da ayyamu tashrik to Allah ce ku ambaci Allah a cikin kwanaki wani suke mi kwanaki sanannu alama razaqahu akan abinda Allah ya azurta mutane min bahimatul an'am kaga makka ana hadaya sada kuma ana ana ana mi ana al'abahi ana yanka ana layya to kaga gashi Allah ya hore abubuwa dabba ta ce wanda ake amfanuwa da su sai Allah ce fakulu minha babu laihi ku ci daga cikin abin da kuka yi na hadaya babu laihi ku ci abin da kuka yi na hadaya sannan Allah ya ce wa at'imul ba'isal faqir ku ciyar da wanda yake da talaka mai tsananin talauci a ciyar da shi abincin damun hadayar ana yi ne dan a liƙe bukatar wanda yake da bukata sai Allah ce ta ku ciyar to kaga yanzu idan aka yi hadaya yanzu sai a dauko a raba irin feyi irin wannan feyi wanda ba su non da filipe wanda ba su ci gaba ba sai a tura su talakawa ku ci kawai to Allah ce kawai ka ci babu laihi ka ci daga abin da ka yi hadaya sannan wa at'imul ba'isal faqir ka ci ku ciyar da wanda suke talaka masu tsananin talauci sai Allah ya ce ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق الله يتي ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق سنة متانة نسوك جاء aikin haji su ida sauran ayyukan da ba su ida ba na aikin haji kaga idan mutum ya ida jifa kakin ya je wato idan mutum ya ida jifa to akwai kuma taqlimul azafi duk abin da ya zamanto an har mahzuratul ihram abin da aka ce idan kai ihrami ka sa wannan horin kallan baka yi to an halitta baka idan kai da aikin hajji kenan duk abin da aka dan akwai abubuwan da aka ce mahzuratul ihram ba a son mutum idan ya yi su idan ya sa horin kyalle ya yi su kaga daga cikin mahazuratul ihram akwai yanke gashi kowane iri baka aski baka cire gashin hamata ko kuma gashin mara sannan kuma baka sa tirare sannan kuma baka sa war riga ko kuma wando ko kuma t-shirt ka sa ciki ko kuma karib ko da karamin wando sai da wannan horin kyallan shi zaka darma da maza kenan amma da mace babu da ta sa abun da ke dinkakke sai da kuma a mata babu su a aikin hajji kuma babu babu niqabi mahazuratul ihram ne ba a sa susat kuma ba a sa ihrami ba ba a sa dikabi amma a maza duk wani abu kuma ba za ka sa hula ba ba za ka sa rawani ba haka za ka fito kai aikin hajjin wanda da warin warin kyalle kana labbaika allahumma labbaika kaga shi ma akwai wata hikima take ta Allah subhanahu wataala cikin wannan to Allah ce sannan ku cika ayyukan aikin ku wanda ba ku ida ba sannan wal yufu nuzurahum su cika alwashin da mutum ya doka alwashi ka cika sannan wal yatawafu bil bait al atiq su yi tawafi da al bait su kewaye daki wanda yake al atiq in tace malamai suka ce abin da ake ni da bait al atiq wato saboda a duniya ba a taba a tarihi ba ba a taba samu wanda wato ya zo ya mulki dakin ka ce gashi cikin sarauta dakin ka yana karshen mulkin sa babu shi babu wanda ya zamanto yayi mulki aka ce ga dakin ka ba karshen mulkin sa daki ne mai alfurma wanda duka a tarihi gini guda hudu aka yi dakin kaba gini hudu farkon gini duk da ana cewa wasu na cewa ai farkon da su fara gina dakin kaba mala'iku ne sai aka yi ruwan tufana sai ya share duk malamai suka ce wannan maganganun da malamai isha'ati ne kawai wannan duka isra'iliyat ne farkon gini tana Allah ya ce inna awwala baiti wudi'a lin nas lallazi bi bakka kuma annabi ibrahim shi ya gina shi suka ce wannan wanda fara gina ɗakin kaba shine annabi ibrahim alaihi afdalus salatu wa atammu taslim harkon gini kenan lokacin da aka yi wasu ruwa sai aka samu ɗakin kaba da wani kote ya roshe lokacin manzo sallam duka bai ba ba shi annabta ba lokacin da aka sake tajdidul bina bai wuce shekara 35 mun manta ba lokacin da aka zo gun wada hajarul aswad za a dora hajarul aswad sai aka ce to sai suka damar da za a gina ɗakin kaba sai suka ce to duk wanda yake da kuɗin na halal ya kawo a taimaka a gina ɗakin Allah suka taimaka aka zo aka gina ɗaki yanzu da aka zo gun wada hajarul aswad sai aka samu sabani to wa zai dora wanga kabila su ce mu za mu dora wancan su dora sai aka ce to ba shi ba yanzu ayi ayi shawara guda duk wanda ya fara shigowa cikin masallacin shi zai dora wannan hajarul aswad kin ana sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ka sa umarni daga Allah subhanahu wataala ehe sai hidda rida a kishi wato mayafinsa sai ya dora sai ya dauki hajarul aswad ya dora azami a mayafi sai ce to ku ka ko ne kabila ta turo mutum guda represent take take nan adal iyakar adalci kenan a duniya iyakar adalci sai aka turo ko ta turo kabila ta turo mutum guda sai aka dora aka dora hajarul aswad gini na bi kenan da quraisha suka tsaya madakin ka'aba to shi yasa sun rage sun rage wannan gini lokacin za su tashi gini ɗakin kaba yana da girma sai aka rage shi yasa in kana kallon tele sai ga akwai wani dan kewaye da aka yi ko akwai wani dan kamar kamar wata wannan duka cikin tarihi yana cewa cikin ɗakin kaba yake ɗakin ka'aba ne duka wannan cikin ɗakin ka'aba ne to ba su gire shi gaba ɗaya ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wata rai sai ya ce ina ma a ce zan samu cikin al'ummata wanda zai gina ɗakin ka'aba ya mera ta irin gina annabi Ibrahim to an samu kuma wanda ya bi gina ɗakin ka'aba ina jin marwan marwan ne zamanin a daula umawiya a daula umawiya bayan daula abbasiya aka samu wanda ya gina ɗakin ka'aba amma lokacin hajjaju bin yusuf a thaqafi shi ya ƙara kashe ɗakin ka'aba ya gini gini na hudu kenan a tarihi gaba ɗaya ɗakin ka'aba gini guda hudu aka yi mata gini na hari annabi ibrahim da shi da nan shi annabi isma'il gini na biki da quraysha suka yi gini na uku gini marwan zamanin daula umawiya gini na hudu shine zamanin hajjaj bin yusuf al-thaqafi to Allah ce su yi tawafi bil bait al-atiq da daki wanda yake al-atiq wanda yake intaccen daki ne ba a taba samu wanda yayi mulki ba har yan mallaki wannan dakin sai Allah ya ci ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ai al'amru zalika lamarin Allah haka yake wa man yu'azzim huramatila duk wanda ya girmama da wato umarnin Allah subhanahu wataala ayo eh huramatullah umarnin Allah subhanahu wataala alhumratu Allah fa huwa khairul lahu inda rabbih wannan shine yafi alkhairi gare sa gun ubangijinsa duk wanda ya girmama wato ɗakin harami kenan to wani wannan shi ne alkhairi gare ka gun Allah subhanahu wa ta'ala dan ba a kai ma Allah takakka ga ashabul fil sun gwada sun so su roshe ta lokacin da aka so a roshe ta lokacin shi ma ai da ya gina ɗakin Ka'aba shi wannan abarhata sai da ya gina ɗakin Ka'aba a garin su ya su mutane su dinga zuwa can ana aikin haji abin bai yi ba sai ce to yanzu abin da yake da bukata shi a roshe ɗakin Ka'aba bi Allah ya musu Allah ce alam tara kaifa ala rabbuka bi ashabil fil ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم فجعلهم كعصف مأكول Allah ya ce shin baka ga da ubangijin ke da ma'abuta giwaye ba suka zo saman giwaye za a zo a karo shi dakin Ka'aba Allah ce kai fa arsala alaihim tayral ababil sai muka turo musu da tayr wasu tsuntsun zai ababil wanda suke an turo su ne ga jahannama kenan tarmihin tana jiho wa'annan kafiran bi ijaratin min sijil da wasu tsakuwa daga wata sijil Allah ce faja'alahum ka asfin ma'akul sai Allah ya sanya su kamar karmami kamar an yi mi kamar an ka zo gona kai an an girbe abin da ke cikin gona haka Allah ya maida su to da haka babu wanda iya Allah ce wa man yu'azzim huramatillah duk wanda ya girmama da dakin Allah mai alfirma to fa huwa khairul lahu inda rabbih wannan shine fi alkhairi a gunsa gun ubangijinsa sai Allah ce wa uhillat lakumul an'am Allah subhanahu wataala ya halitta muku al'an'am watan dabbobi illa ma yutla alaikum sai abinda aka karanta muku aka ce haramun ne haramun ne gare ku illa ma yutla alaikum sai abinda aka karanta ta aka ce haramun ne a gare ku sai Allah ya ce fashtani burrijisa min al-awthani ku nisanci kazamta na gumaka ku nisanci bota ma gumaka washtani bu qawla zur ku nisanci fada zance na zur annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadisin da ababu Abubakar Siddiq ya rawaito yace wata rana manzo sallallahu yana zaune sai yana kishinde yana kishinde kwance sai ce ala unabiyukum bi akbaril kaba'ir ba za ku so in ba ku labari mafi girman zunubi a duniya suka ce kalubala ya rasulullah eh ya manzo Allah wani laifi ne fi ko wani laifi zama laifi a duniya annabi ya ce al ishraku billahi ma Allah kishiya wa uququl walidain da saba ma uwaye kun da ta mu mahaifa wa kana muttaki'an abubakar ya ce manzon Allah yana gijince lokacin da ke wannan magana fajala sai tashi zaune zauna tab ya ce ala ku saurara wa ƙaunar zur da faɗar zur a ƙarya ta zantan ƙarya ka zo ka ta sharara zance na ƙarya an yi kaza kuma ba tare da kai akai ba wa shahadatu zur da kuma shaida zur abinda baka gani baka ce eh tabbas an yi haka shi sa ƴan uwa mu kiyaye wallahi mu kiyaye irin abubuwa da ake ta turuwa na wazab ka tura a ce an yi kaza an yi kaza kuma alhali ba haka ba ƙaunar zur wa shahadatu zur kenan eh shi yasa wallahi mu kiyaye qaulul zur fadar shaida fadar zur abinda baka gani ba ka ce an yi abinda ba ai tare kai ba ka ce tabbas haka ne ka zo kana ba da labari shi yasa manzo Allah ce iyyakum an kila wa qala ina hare ku ka shaidan ku da yawa an ce an ci in zaka ga magana ka ga ta bi isnadin ta wane ya gaya mi naji wane ya gaya mi shi kuma yace wane ya gaya masa kenan da amma ka ce an ce an ce babu wanda ya ce wallahi za a tara ka zuwa jahannama Allah ya sauwage Allah ya ce wajtanibul rijsa min al-awsani kuni santi kazanta na bauta wa gumaka sannan wajtanibu qawla zur kuni santi fada ta zur sheda ta ƙarya fada ƙarya Allah ce kuni santi ƙarya sai Allah ya ce hulafa lillahi ghayra mushrikin bi wa man yushrik billah كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح في مكان سحيق بايا الله سبحانه وتعالى يا mutane umarni akan alisanci bota gumaka da kuma mi fadar shaida ta zuwa ta ƙarya sai Allah ce hunafa lillahi kuna masu wato ikhlasi masu bin hanyar Allah subhanahu wataala ay mukhlisina lahu kuna masu tsarkake addini kuna masu kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala ghaira mushrikina bi ba masu shirka wa Allah subhanahu wataala ba sai Allah ce wa man yushrik ku ga agwara muku hadarin shirka sai Allah ce wa man yushrik billahi duk wanda yayi wa Allah subhanahu wataala kishiya ya hada Allah da wani a wajen bauta Allah ce fakka annama خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح misalin sa kar misalin mutum ne wanda ya haura sama sai aka jeho shi daga sama sai tsuntsaye suka zo suna ciccira namansa kakin ya zo mi zai saura kakin ya zo tsuntsaye irin an tara tsuntsaye da yawa garin tsuntsaye haka sai aka jeho mutum daga sama kakin ya zo kuma sai aka bi shi da tsuntsaye suna cin nama shi dala kakin ya sauka mi zai sauka kakin ya zo kasa mi zai saura cikin jikinsa babu komi kenan baya da wata lada a gobe alkiyama shi yasa wallahi ɗan uwa mu guji shirka ta'ala ce au tahwi bihi rihu fi makanin sa'id ko kuma an jiwo shi daga sama ne ya fado daga sama sai iska ya buga shi ta wani bangare wanda ba ma ba za a gane inda yake ba da haka kenan abinda ake nuni za a hilba shi cikin jahannama har ma a rasa inda yake cikin jahannama Allah ya sauke misali wanda yake bauta wanda ba Allah wanda yake ma Allah shi shirka Allah ce misali mutum ne faɗo daga sama sai tsuntsaye suka biyo shi suna ciccira namansa ko kuma wanda aka sauko daga sama ya faɗo daga sama iska ya buga sa a wani guri wanda ke fi makalin sa'iq sahiq a wani wanda yake guri mai nisa wanda ba za ka iya gane inda yake ba sai Allah ya ce zalika man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub Allah ce zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub al'amari da yake hakikan duk wanda ya girmamar da sha'air Allah waton umarnin Allah subhanahu wa ta'ala awamirahu ai duk wanda ya girmama umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ya bi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya bi ya hannu da abinda Allah ya hana sa sai Allah ce fa inna min taqwal qulub yin wannan bin abinda Allah yake so da barin abinda Allah baya so yana daga cikin abinda kina cewa mutum zuciyarsa akwai imani kenan idan kaga mutum Allah zai ce yayi yayi Allah ya ce ya bari ya bari alama ce ta akwai mi ta akwai imani a zuciyarsa shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa Allah subhanahu wa ta'ala baya dibin zuciyarku ai baya dibin jikinku ko kuma kyawunku inna Allah la yanzur ila ajsadikum wala ila suwarikum Allah bai kallon jikinka ya ganga daga fata ka ka shaho mai kai hori ko kuma jikinka waton waton kana da kyawu kai kyakkyawa ne ba wannan Allah yake kallo ba walakin yanzur ila qulubikum wa ajsamikum Allah yana kallon zuciyarku da kuma ayyukan da kuke aikatawa to Allah duk wanda ya aikata abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata sai Allah ce fa inna min taqwal qulub yaga cikin abinda ke sawar a gan cewa zuciyar dan adam akwai takawa Allah ka kara mana takawa sai Allah ya ce lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma thumma mahilluha ila albayt العتيق Allah ya ce lakun fiha manafi'u kuna da a cikin wa'annan abubuwan yanka al'anamu kenan dabbobi da kuke yankawa manafi'u Allah ya ce abin amfani dabba da kuka saya ta hadaya ko talayya Allah ya ce akwai amfani a cikinsa kuna iya ku sha nonanta kuna iya ku dora mata kaya ta ji ta kai muku inda kuke da bukata wannan babu lahi inji Allah subhanahu wataala shala ce ila ajalin musamman har zuwa wani lokaci wanda yake musamman na sananne lokacin da za a yanka wannan dabbobin ta haka sun mahillu hasanan za a karkada wannan dabbobin na hadaya a je a yanka su ila baitul atiq zuwa daki wanda yake al atiq in tattar daki sai Allah ya ce ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام na'am فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين Allah ce wale kulli ummatin ja'alna man sakan li yadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa bashirul mukhbitin wale kulli ummatin kowace al'umma Allah ce ja'alna man sakan mun sanya mata wata ibada da za ta rika ta bauta wa Allah da ita mun gane sai Allah ce liyazkur smallah mu kowace al'umma Allah subhanahu wataala ya sanya mata mansakin a wani abu da za su dinga bauta wa Allah da shi wata ibada da za su dinga yi don su samu lada in ji Allah sai Allah ce liyazkur smallah domin su ambaci sunan Allah alama razaqahum akan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya arzikta su min bahimatil an'am na daga dabbobin gida dabbobin da ake yankawa sai Allah ce wato idan ma'ana idan zaka yanke dabba kake na agun alayya to ka ce kai basmala kenan ai basmala gullayya kai basmala sannan kuma kai mi kai kabbara wajen wajen wajen mi wajen yallayya zaka ce bismillahi Allahu akbar haka kuma wajen suka mutum ya ce bismillahi kuma ya ce Allahu akbar Allah ce alama razaqnakum min bahimatil anam akan abubuwan da muka azurta ku na daga dabbobi na ni'ima dabbobin da kuke ci na gida sai Allah ce fa ilahukum ku saurara abin bautar ku ubangijinku ilahun wahid abin bauta ne guda Allah Allah guda ne sai Allah ce walahu falahu aslimu da haka gare shi ku mika jayuwa ku mika wuya ku bi Allah subhanahu wataala ku bauta wasa sai Allah ce manzon Allah wa bashiril mukhbitina kayi bushara ya kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da dacewa da rahama a gobe alkiyama wa zai ma bushara al mukhbitina masu kaskanta da kai ga Allah subhanahu wataala su wai masu kaskanta da sai Allah ya ce alladhina idza dhukira Allah وجلت قلوبهم نعم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون kamar ka tambayi Allah su waye al-mukhbitin sai Allah ce allazina sune wa'anda idza zukira Allah idan aka ambata Allah subhanahu wataala wajilat qulubuhum zukata za su girgiza za su tsorata ana zancen azabar Allah kuka suke yi ana tunanin ramar Allah suna ana ana bayanin ramar Allah aljanna ta Allah subhanahu wataala za su dinga mi suna kauna ta dacewa da wannan wannan abin to su ne al-mukhbitina sai Allah ya ce allazina idza zukira Allah sune wa'anda idan aka ambaci Allah Allah subhanahu wa ta'ala aka yi bayanin aljanna sai su ƙara ƙauna su ƙara ƙoƙari a wajen bauta wa Allah gun samu wannan aljannar sannan idan aka tuna huta za su face da kuka zukata suna masu jin tsoro saboda ka tsoron wannan azabar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce wasabirina kuma siffa su ta bi su ne asabirina masu yin haƙuri alama asabahum akan duk abin da ya same su na rayuwa ta musiba ta jarrabawa suna yin haƙuri akan jarabobin da Allah yake jarraba su da su haƙuri a cikin wurare guda uku haƙuri a bauta wa Allah subhanahu wataala haƙuri akan bin akan bin dokokin Allah subhanahu wataala haƙuri akan barin sabon Allah da kuma haƙuri akan jaraba haƙuri guda uku kenan za su yi haƙuri akan bauta wa Allah za su yi haƙuri akan mi akan barin sabon Allah za su yi haƙuri kuma akan jarabawa da Allah subhanahu wataala ya musu masu imani kenan kasan kai kan gama da haƙuri ba akwai wasu abubuwa sai kai haƙuri akan su kana ji kana gani miliyankin ne Allah ya ce ka hidda zakka in baka haƙuri ai dole ka ce ka amira su sai ka ka daure kenan sannan kuma ga shi haƙuri akan barin sabon Allah Allah ya ce ta ta bata da kyawu riba riba babu kyawu ka bari sannan ko za su yi haƙuri akan mi jaraba da Allah subhanahu wataala musu sai Allah ce wal muqimis sala malam suka ce huna akwai harfi da aka aka mi aka hazzafa shine harfin nunun ko wal muqimina salata da masu tsaye da sallah kenan suna tsaye da sallah suna yi a cikin sallah a cikin lokutan su sannan wa mimma razaqnahum game da abin da musu Allah muka azurta su na duniya ta duniya Allah ce yunfiquna suna ciyarwa suna ciyar da iyalin su suna ciyarwa kusa akwai ciyarwa da take ta dole akwai wanda dole ne ka ciyar da shi irin iyalai da wanda suka ɗauki ba su da wanda za a taimaka musu makocinka bai da abin da zai ce ko kuma irin ya bar marayu wanda a musulunci dole ne a ce da wayannan mutanen dole ne a ce da su wanda kuma irin ciyarwa ta kyauta ta tsawu'i shi da mutum ya nema irin a bashi sadaka da sauransu to Allah ce yunfiquna suna ciyarwa ne ya kamata mu kwana amma gabanin nan yan uwa da yawa suna ta tambayar wai a ina ake wannan karatuka wannan karatun insha Allah ana yin shi ne a cikin wannan masallaci mai tarin albarka na na idi na na yamma ko ko a ce na yan izala masallacin idi na kusa na arewaci da ko yammaci da sai ya je turwa ko idan Allah da haka Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci fa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين